الحمد لله الحمد لله العظيم المتعالي بالعظمة والكبرياء والجلالة له الأسماء الحسنى وصفات العليا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العطاء والفضل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله طيب الشمائل كريم الخصال صلى الله عليه وعلى آله الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى حق تقواه وراكبوه سبحانه مراكبة من يعلم أنه ربه يسمعه ويراه وعظموه أيها المؤمنون ربكم بقلوبكم فإن تعظيم الله جل وعلا من أعظم العبادات القلبية وهو من أجل وأشرف أعمال القلوب ألا وإن القلب المعظم لله الذي لا يقدر ربه حق قدره ويعظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه هو ذلك القلب الذي يحقق فلاها ونجاهه وسعادته في دنياه وأخراه وإذا كان القلب معظما لله فإن صاحب هذا القلب يعظم شرع الله ويعظم دين الله ويعرف مكانة رسل الله وعرف حقيقة حقية الله عز وجل بالذل والخضوع له والخشوع والانكسار بين يديه والله جل وعلا عظيم قد جاوزت عظمته عز وجل حدود العقول ومن معاني عظمته تعالى أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله قال الله جل وعلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أيها المسلمون لقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمه ولا عرفه حق معرفته ولا وصفه حق وصفته قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا أي ما لكم لا تعظيمون ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته إن الروح العباد هو الإجلال والمحبة فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت العبادة أيها الإخوة إن تعظيم الله يعود على العبد فوائد كثيرة منها أن المسلم الذي امتلأ قلبه بعظمة الله لديه ثقة مطلقة لديه ثقة مطلقة بالله فتجده هادئ البال ساكن النفس مهما ضاقت به السبل كما أن استعار عظمة الله تملأ القلب رضا وصبرا إن معرفتنا بعظمة الله تورث القلب شعور بمعيته سبحانه وتمنحنا الطمانينة في المهنة والتصبير والبصيرة في الفتن كما أن اشتعار عظمة الله ومعينته تبعث في النفس معنى الثبات والعزة وتقوي العظائم حتى في أشد الحالات الضعف ثبت في الصحيحين عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء خبر من الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجرة على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إخوة الإيمان ألا وإن من أعظم ما يعين العبد على تحقيق عبوديته عبودية التعظيم لربه جل وعلا أن يتفكر في مخلوقاته العظيمة وآياته الجسيمة الدالة على عظمة مبدوعه وكمال وكمال خالقها إنها آيات عظام وشواهد الجسام على عظمة المبدع وكمال الخلق إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن تفكر المؤمن وتأمله في آيات الله العظيمة ومخلوقاته الباهرة تهدي قلبه وتسويقه إلى تعظيم خالقه تفكرا أيها المؤمنون في هذه الأرض التي نمشي عليها وما خلق الله فيها سيهث تستهس من جلال تعملك لها أنها مخلوق عظيمة في أزمة باهرة تبهر القلوب وتشدها فإذا نظرت إلى ما علمنا من مخلوقات عظيمة بين الأرض والسماوات من عظيمة بين الأرض والسماوات ازدادت لديك معرفة عظمة الله هذا الكون الفصيح وإذا ما وسعت النظر ونظرت فيما هو أعظم من ذلك وتأملت في السماوات السبع صغرت الأرض وما حولها أمام هذه السماوات المحيطة بها ثم إذا تأملت في ذلك المخلوق العظيم الذي قال الله عنه في أعظم آيات من كتاب الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض أحاط بها فتتضاءل عظمة السماوات وعظمة الأرض أمام عظمة هذا الكرسي الذي هو مراقات العرش ثم تتضاعف هذه العظمة إذا تأمل العبد في النسبة بين عظمة الكرسي وعظمة العرش المجيد أوسع المخلوق وأعظمها ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء مسيرة خمسمائة آم وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام والأرش فوق السماء والله تبارك وتعالى فوق الأرش وهو يعلم ما أنتم عليه وثبت في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بالأرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة هذه عظمة المخلوقات تأخذ بالقلوب وتشد النفوس فإذا كانت هذه المخلوقات بهذا العظيم بهذا العظم فكيف الشعر بموئدها ومبدعها وكيف الأمر بخالقها جل شعنه وعظم سلطانه وكمال وكمل في أسمائه وصفاته عز وجل اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض خالق الخلق أجمعين أنت ولينا في الدنيا والآخرة تباركت يا ذي الجلال والإكرام لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تؤبد وأهل أنت أن تضاع إلهنا تبقت عدونا ونصرت أمرنا وكل ما سألناك ربنا أعطيتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma da ɗaukaka da jinjinawa da yabo da sunakinsa mafiya kyawawa sannan da siffofinsa maɗaukaka ina mai shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai shi kadai ba shi da abokin tarayya ma'abocin kyauta da falala ina mai shaidawa annabi muhammad bawansa ne wanda allah ya fifita shi a cikin manzanni ya ɗaukaka shi a cikin dukkanin halitta mafi tsarkaka cikin bayan allah mafi daɗin ɗabi'u cikin dukkanin ɗabi'a tsira da amincin allah su tabbata gare shi da alayensu da sabansa da dukkanin waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa zuwa ranar tashin kiyama amma bayan haka ya ku muminai ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa ku kusaci Allah da ayyuka na kwarai ku danganta dukkanin rayuwarku zuwa ga Allah abinda kuka samu shi ya baku wanda kuka rasa bai kaddara muku haka din ba ku girmama shi iya girmamawa ku ji zantuttukarsa ya ku muminai ubangijin zukatanku ne wanda in kuka ɗanfara zukatanku zuwa ga girman Allah to lallai za su ba ku fa'idodi masu yawan gaske babu bawa cikin bayi wanda zai ji girman Allah a cikin zuciyarsa ya ji cewa Allah maɗaukakin sarki maɗaukaki ne a cikin zuciyarsa face ya a wannan lokaci ɗin ya samu ɗaukaka ya samu jinjina ya samu girmamawa daga Allah subhanahu wata'ala ku saurara zukata masu girmamawa Allah subhanahu wata'ala su ne zukatan alkhairi amma zukatan da ba su ganin girman Allah waɗannan zukata su ne zukata kaskantattu wannan zuciya idan ta girmama Allah maɗaukakin sarki ta tabbatar da ɗaukaka na Allah ta'ala da wannan zuciya ta kasance tana cike da farin ciki tana cike da abin jin daɗi tana cike da ainihin annashuwa duniyarta da lahirarta ya ku bayin Allah girmama Allah maɗaukakin sarki abu ne wanda musulunci shari'a ta yi umarni da shi yana nan cikin addinin musulunci a girmama Allah subhanahu wataala duk wanda ya san matsayin Allah ya san matsayin Allah wanda ya san matsayin matsayin manzanni ya san matsayin manzanni a karkashin tutan musulunci ya ku bayin Allah lallai kaskantar da kai nuna kai ba kowa ba kai din nan bawa ne cikin bayi kana nuna kai din nan wato wani karamin halitta ne cikin kananun halitta da Allah madaukakin sarki yayi tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala wannan zai baka fa'idodi masu yawan gaske da haka ne ma aka wajibtawa bawa ya ji cewa yana kaskantar da kansa zuwa ga Allah yana mai tsoron Allah yana mai karyayyen zuciya a gaban Allah subhanahu wataala lalle Allah madaukakin sarki mai girma ne lalle Allah ta'ala mai girma ne hankali hankali da yake da kyau ya tabbatar da haka hankalin da bayi da kyau shine bai da haka ba yana daga cikin ma'anan girmama Allah subhanahu wataala bisa ga cancanta bayin Allah shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin wata aya yake cewa sammai da kasai sun yi kusa su kekkece su tsatsage da duwar wasu su faffado saboda an jinginawa Allah madaukakin sarki an hada shi da wani abokin tarayya ya ku bayin Allah ya ku musulmi zargi na nan mai girman gaske akan wanda bai girmama Allah ba wanda bai san Allah ba wanda baya bawa Allah madaukakin sarki hakkokin Allah ta'ala na sunaki da siffofi da kamala duk mutumin da baya wannan to kwatan bai girmama Allah subhanahu wata'ala ba kuma baya tuna ubangiji subhanahu wata'ala zai iya riskansa a ko ina da haka wannan bawa hasararre ne wannan bawa tababbe ne wannan bawa bai san inda ya sa kansa ba ya ku bayin Allah rai ta ji cewa tana girma Allah subhanahu wata'ala to wannan yana ɗaya daga cikin abinda wato wannan rai tana takawa tana tsoron Allah madaukakin sarki ma'ana a ji cewa kana tsare dokokin Allah kana kiyaye abinda Allah ya haramta Allah madaukakin sarki ya ce wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbi Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ya ku yan uwa masu imani lalle girmama Allah madaukakin sarki yana jawo bawa fa'idodi masu yawan gaske zuciya takan cika da tsoron Allah zuciya takan ayyuki na kwarai takan tuna aiki na kwarai takan samu nutsuwa a rayuwarta ya ku bayin Allah dukkanin wanda ya zanto zuciyarsa yake so ta rabu da kunci to ya mai da ita zuwa ga fadar Allah subhanahu wataala domin zai yarda da komai zai yarda da abinda Allah madaukakin sarki ya sara na komai da komai ya ku bayin Allah mun sani cewa zuciyar da take jin tsoron Allah madaukakin sarki Allah ya gaya mana cewa wannan zuciyar ita ce kubutacciya a gaban Allah subhanahu wataala duk zuciyar da bata jin tsoron Allah to wannan zuciyar karyayya ce sannan kuma walakantacciya ce sannan tozartacciya ce Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya ku bayin Allah ya tabbata cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace wani daga cikin malaman Yahudawa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Muhammad haka ya kira haka kuma na faɗa ko ba wai dan kaskantarwa ba yace ya Muhammad haka suke faɗa a madadin ya Rasulullah inna najidu anna Allah yaj'alu samawati alal ala isba'i mun samu Allah madaukakin sarki a cikin littafin mu cewa zai sanya sama akan yar yasarsa kasa dukkaninta ita ma guda bakwai zai sanya ta akan yar yasarsa bishiyoyi zai sanya su akan yar yasarsa ruwa da sauran halittu zai sanya su akan yar yasarsa sannan duwar wasu su ma Allah madaukakin sarki zai sanya su akan yar yasarsa a lokacin nan ubangiji ta'ala zai ce ni ne mamallaki ma'ana komi da komi suna danke a hannun Allah wannan malami cikin malaman yahudawa yana faɗin wannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya ji abdullahi da masu ya ce har sai da haƙoran manzan Allah suka bayyana yana mai gaskata maganar wannan bai hude da ya zo yake bayani akan abin da ya gani cikin littafinsu sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wata aya cikin alkur'ani sai ce kafirai ba su a girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi wa ma qadarullaha haqqa qadarihi ba su a girmama Allah irin yadda ya cancanta a girmama Allah amma wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah lalle kasa ga baki daya Allah bai mata danka daya ranar tashin kiyama sannan sammai ga baki daya da a nade su Allah zai nade su da hannunsa na dama tsarki ya tabbata gare shi dangane da waɗanda suke haɗa shi da wani abin bauta manzan Allah ya karanta wannan aya bayan jin wannan bayani da wannan bai hude yi akan abin da ya gani cikin littafin suna attaura ya ku bayan bayi masu imani ku saurara wallahi yana daga cikin abin da bawa zai tabbatar da girman Allah madaukakin sarki da girman bauta da zai yi wa Allah subhanahu wataala yayi tuntuntuni akan halittun Allah wayannan halittu da waɗanda suke masu ciki da waɗanda suke masu ciki ba yi tunani masu cikin nan kalla kasa za ka iya taɓa ta gata nan bishiyoyi za ka iya taɓa su ga sunan doro su za ka iya taɓa su ga sunan ruwa za ka iya taɓa su ga sunan da waɗanda ba su da ciki waɗanda ba za ka iya kama ba kalli haske za ka iya kama haske kalli iska za ka iya kama iska waɗannan dukkaninsu halittun allah su biyana wata'ala duk wanda yake so ya ga girman allah ya kalli waɗannan halittu shi yasa allah maɗaukakin sarki cikin wata aya ke cewa lallai cikin halittar sammai da kasai da sassaɓawar dare da yini ayoyi ne ga masu hankali duk mutumin da ya kalli waɗannan ya tabbatar da cewa ubangiji ta'ala yana da girma allah maɗaukacin sarki maɗaukaki ne ba zai yi wasa da lamarin allah ba in allah ya ce haka ne in ya ce a'a haka ne kowane mumini ya yi tunani game da ayoyin allah maɗaukacin sarki Allah subhanahu wataala ya sanya waɗannan ayoyi har jikinka za ka ga waɗannan ayoyi da ya kamata ka girmama Allah subhanahu wataala duba ya kai ɗan uwa hannayen nan naka kafafuwan nan naka idanun nan naka kunnen nan naka bakin nan naka ko ina a sassan jikinka gaɓaɓuwar da ke jikinka ɗin nan ɗari uku da sittin da Allah ya halicce ka da su yana son ka yi ibada da su waɗannan gaɓoɓi bi su bayan ɗaya za ka iya zazzare waɗannan gaɓaɓuwa ɗari uku da sittin sai ka ga tunaninka ya gaza amma Allah subhanahu wata'ala ya shirya a haka kuma ya ba da waɗansu reference na ibada na cewa in ka yi su to ka yi waɗannan ibada da waɗannan gaɓai guda 360 wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi mana bayanin waɗannan abubuwa filla-filla cikin hadisi ya ku bayin Allah nuna girman Allah subhanahu wata'ala bawa da zai yi ga rayuwarsa wannan shine mafi alkhairi ga rayuwarsa matukar ya kasance haka wallahi duk bawar da bai nuna girman Allah subhanahu wataala ba daga abin da ya shafi halittun Allah subhanahu wataala wannan bawa hasararre ne wannan bawa yana da karyayyen lamari wannan bawa bai da nasara a rayuwarsa Allah subhanahu wataala ya tsare ya ku bayin Allah sammai da kasai da dukkanin sauran abin da Allah ta'ala ya halitta don ya nuna mana girman Allah subhanahu wata'ala sannan in ka ɗauko kursiyin Allah subhanahu wata'ala ka gwada su da waɗannan sammai da kasai guda gabaki ɗaya su sai ka ga waɗannan sammai da kasai duk da girman sun nan a sai ƙananu ne in ka haɗa su da kursiyin Allah tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bayyana wani hadisi sai da ya karanta cewa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh kursiyin Allah ta yalwaci sammai da kasai ga baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa lallai waɗannan sammai da kasai guda bakwai idan ka ɗauke su ga baki daya suka sanya su a cikin al'arshi a cikin kursiyi ba su kasance wani abu mai girma ba face kamar a jefa taro a jeji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aka dauki wannan kursiyi kuma aka jefa shi a cikin al'arshin Allah subhanahu wataala shi kuma wannan kursiyi shi ma bai kasance wani abu mai girma ba face kamar a dauki taro a jefa shi a dokan jeji wannan na nuna girman Allah subhanahu wataala wannan na nuna azumin Allah madaukakin sarki wannan na nuna fadadan Allah subhanahu wataala shi yasa ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji subhanahu wataala saboda girman sa babu wani abin da zai gudana a ban kasa ko a cikin kasa ko a sama ko a kasa face Allah subhanahu wataala ya san da faruwan wannan abun yana kewaye da wannan abun shi yake gudanar da wannan abun sarki su tabbata ga Allah subhanahu wataala daukaka ya tabbata ga Allah subhanahu wataala jinjina ya tabbata ga Allah madaukakin sarki ya zo cikin hadisin Abdullahi da Mas'ud da kuma Abu Zar hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sammai bakwai da kasai bakwai ba su kasance cikin kursi ba face kawai kamar taro a jeji sannan yace lalle kursi kuma bai kasance wani abu mai girma ba akan in ka danganta shi zuwa ga al'arshi face kamar taro a dokar jeji ya ku bayin Allah zukata su kadu hankali ya dawo nitsuwa ta samu bawa a lokacin da yake ganin girman Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah kai kadai ne Allah kai kadai ne Allah kai kadai ne Allah kai ne abun dogaro Allah mu bayanka ne Allah mu kaskantattu ne wajenka Allah mu masu rauni ne Allah mu karyayyu ne a wajenka ya Allah muna roƙonka da girmanka da ɗaukakarka da buwayarka Allah ka dasa mana alkhairi cikin zukatarmu Allah ka tabbatar da mu cikin alkhairi ubangiji subhanahu wataala karba mu da sharri Allah karba mu da fasadi Allah karba mu da barna Allah karba mu da yin tawaye gare ka ubangiji subhanahu wataala ka raya musulmi ka kashe musulmi ka tada mu cikin mutanen kike ranar tashin kiyama yan uwa wannan shine abin da ku zo mu ta kunsa muna fata Allah ya hada rawukan mu da gafara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم ثبت اقدامنا على دينك وعلى وعلى سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتم الدين يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون سبحان ربك رب العزة أما يصفون سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله